الذي شرع الصلاة خضوعا لجلاله وخشوعا لعظمته وتواضعا لكبريائه وتلذذا لمناجاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه المجاهد العابد القائم الساجد اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عبد الله أترجو أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نعم لقد كان ربيعة بن مالك الأسلمي لقد كان ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه شابا مؤمنا من شباب الصحابة شرفه الله بخدمة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم وفي ذات يوم من الأيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلني فقال ربيعه رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة قال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال ربيعة هو ذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم إنها الصلاة يا عباد الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة عباد الله إن الصلاة نور وبرهان ونجاة في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم والصلاة نور وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة ما قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه أحمد وحسنه الألباني الصلاة قرة عين المؤمنين ومفزأهم عند النوازل يناجون فيها رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي وجعلت قرة عيني في الصلاة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tafa daga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya shar'anta mana sallah ta zamto kankan da kai zuwa gare shi ta zamto kuma munajati ne da shi Allah subhanahu wa ta'ala ta zamto ganawa tsakanin bawa da ubangijin shi muna shaidawa kai kaɗai ka cancanta abauta maka baka da abokin tarayya a cikin siffofinka da ayyukanka hakanan baka da abokin tarayya a cikin ibada kai kaɗai ka cancanta aiwa ibada ba a yin ruku ko sujjada ga kowa sai kai subhanahu wata'ala muna kuma shaidawa annabin da ka aiko farin jakada muhammad bin abdullah bawanka ne manzanka ne ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da alayen shi gaba ɗaya da dukkanin sahabban shi ka yi sallama da salati mai tarin yawa zuwa gare su ga duk wanda ya bi ta farki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama baya ka yan masu girma kamar yadda hudubobi suka gabata kamar yadda muka yi alkawari za mu ɗauki hadisin da ke magana akan rukunan musulunci guda biyar mai huduba a kansu kalimatu shahada ta gabata la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan zai zamo shine gaba na biyu a cikin wannan hudubobi wanda za mu yi magana a kan abin da shafi ainihin sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci wannan huduba tana zuwa kai tsaye daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin usman dan affan daga wannan unguwa ta hamadu kafi a nan bypass a cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya yau juma'a muna ashirin da uku ga watan biyar watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma ya dace da sha hudu ne ga watan sha daya hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da biyar yan uwa masu girma wannan taken huduban namu shine ahammiyatu sala fi hayatil muslim mahimmancin sallah a rayuwar musulmi ita ce huduba ta farko kila ta kai har hudu ba zuwa gaban uku watakila muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki cikin duk abin da za mu faɗa ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji subhanahu wa ta'ala da rahaman shi ya ɗan uwa mai girma kana ƙauna ka zanto makwabcin manzan Allah sallallahu alaihi sallam a gidan aljanna amsan ita ce e ga duk mai hankali kowa na son makwabtaka da annabi a gidan aljanna hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallama idan har kana so ka zama makwabcin manzon Allah alaihi salatu wassalam a gidan aljanna to ga wani hadisi nan wanda shine tashe na wannan huduban tamu ya tabbata daga manzo cikin sahih muslim daga babban sahabi mai suna rabi'atu dan ka'ab al-aslami Allah ya kara masa yadda ya kasance matashi daga cikin matasan sahabbai wanda Allah ya karrama shi Allah ya girmama shi wanda shi ba shi da aiki sai hidiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zauna hatta cikin dare idan annabi ya tashi zai alwala ya je ya ebo masa ruwa a buta ya kawo mishi shi dai kawai a kowane lokaci ya ga me yayin ainihin hidiman annabi gyara masa takalmi ne dauko wancan miƙo wannan ebo masa ruwa aikinsa kenan ya sadaukar da rayuwar shi ne wa annabi hidima sallallahu alaihi wasallam annabi yana da ainihin khadam hadimai masu yawan gaske to wannan yana ɗaya daga cikinsu saboda hidiman da yake wa annabi wata ran kamar yadda bahaushe ke cewa yaba kyauta tukuici annabi sai ya ce da shi sallallahu alaihi sallama ya ce salni ka tambaye ni an ba shi open check ya tambayi duk abin da yake so ya tambayi duk abin da ya ga dama buɗan bakin wannan sahabi mai suna rabi'atu dan ka'ab al-aslami sai ce ina roƙonka ko ina tambayanka murafaqataka fil jannati ai muqariban lak wa musahiban laka ya zanto ina kusa da kai ina makwabtaka da kai ina abokantakanka hatta a gidan aljanna bi ma'ana yanda nake kusa da kai a nan gidan duniya ina so a ce aljanna ma ina kusa da kai sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya ce da shi awa gaira zalik babu wani abu bayan wannan ita kaɗai ce abin da za ka tambaya wannan sahabi ya ce huwa za ka wannan ɗin da shi ne kaɗai abin da nake bukata alaihi salatu wassalam sai ya ce da shi to ka taimake ni akan kanka da yawan sujjada bi ma'ana in har kana so wannan burin na kai cika wannan burin ya tabbata ni na yi maka alkawarin za ka samu amma da sharaɗin kai kuma ka yawaita sallah ke sa annabi ce ka yawaita sujjada yan uwa masu girma malamai suka ce wannan hadisi yana nuna girman sallah na farilla da girman sallar nafila ashe yawaita sallah na ɗaya daga cikin sabubba da ke sa mutum ya zanto yana kusa da manzo alaihi salatu wassalam ranar gobe kiyama kuma a gidan aljanna hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibn maja kamar da imam albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsila a sahiha annabi ya ce ilamu ku sani anna khaira a'malikum as-salah mafi alkhairin ayyukanku ita ce sallah bi ma'ana duk wata ibada da za ka yi duk wata ibada da za ku yi to mafi girma mafi falala mafi alkhairi ita ce sallah in ji manzo alaihi salatu wassalam shi yasa sallah ta zanto haske ta zamo hujja ta zamo tsira ga bawa a nan gidan duniya da kuma ranar gobe kiyama shi yasa a cikin sahih muslim annabi ce was salatu nurun sallah haske ce wani hadisi kuma ruwayin imam ahmad dan hanbal a cikin musnad wanda hadisi ne hasan annabi ya ce duk wanda ya kiyaye sallah to wannan sallan za ta kasance a gare shi ran tashin kiyama nuran wa burhanan wa najatan za ta zanto haske a gare shi ta zamo hujja a gare shi ta zamo tsira da kukuta daga wutan jahannama da sababin wannan sallah annabi sai ce duk wanda bai kiyaye sallah ba duk wanda ke wulakanta sallah duk wanda ke wasa da sallah ko duk wanda baya sallah to ran tashin kiyama ba zai samu haske ba ba zai samu tsira ba ba zai zo da kowane hujja ba gaban Allah ran tashin kiyama matukar ka zo sallan ka bata da kyau ko sallan ka ma babu ko sallan ta yi karanci to babu wani abin da zaka zo da shi a gaban Allah na hujja ko na haske da zaka samu ko kuma kubuta daga azaban Allah subhanahu wataala gaban da ke da hatsari cikin wannan hadisin annabi ya ce ran tashin kiyama irin wannan mutumin zai kasance a cikin tawagan karuna da fir'auna da hamana da ubayu dan khalaf waɗannan za a jefa mutum a cikinsu su zama su ne abokan zaman shi su ne makwabtan shi madadin ya makwabci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwa masu girma saboda matsayin sallah saboda girman sallah a idon manzon Allah alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin imamun nasa'i Allah ya ƙara masa yadda hadisi na sahihi ya zo cikin sahihul jami' annabi yake cewa an sanya farin ciki na a cikin sallah wa ju'ilal qurratu aini fi salati shi annabi wato idan yana so ya samu farin ciki kawai sai ya fara sallah shi yasa ya tabbata a cikin hadisi ma idan annabi yana shi ya baci ko wani abu ya dame shi da ya fara sallah shikenan sai ya manta yakan ce sayyidina bilal a ainihin hutar da mu da sallah ko a sanya mana nutsuwa ko a jiyar da mu daɗi da ainihin sallah kira sallah in lokaci yayi mu fara sallah da mu manta duk wanda mu wani duniya alaihi salatu wassalam sallah ta kasance farin ciki ne ga masu imani kuma ita ce wurin da za su gudu su samu tsira idan suka shiga cikin wani bala'i ko tashin hankali ta hanyar sallah ce kadai zaka samu kwantar da ubangiji kai tsaye babu shamaki tsakaninku da Allah subhanahu wataala sallah gani ne tsakanin bawa da ubangiji shi yasa hadisi ya tabbatar ga manzo alaihi salatu wassalam cikin sahihul bukhari annabi ce innal mu'mina idza kana fi salati fa inna ma yunaji rabbahu tabbas mai imani idan har yana cikin sallah to yana ganawa ne da ubangiji shi idan kana so ka gana da ubangiji kai magana da Allah kai tsaye to kawai ka shiga cikin sallah ta farilla ce ko ta nafila to a lokacin kana ganawa ne da Allah subhanahu wataala musamman idan kai sujjada kana kusa da Allah duk abin da ka roƙa annabi ce Allah zai amsa maka matukar baka roƙi sabon Allah ba in ji manzon rahama sallallahu alaihi wasallama shi yasa wani hadisi karara da ke bayyana cewar gani ne tsakanin bawa da ubangiji idan ana sallah kamar tattaunawa kuke da Allah shine hadisin da Imam Muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin shi annabi yace idan bawa annabi yake cewa Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu annabi sai ya ce idan mutum ya kabarta sallah idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kana furta wannan ayar Allah sai ya ce hamidan ya abdi bawa na ya gode mini godiya mafi girma da za ka yi wa Allah shine ka ce alhamdulillah kamar da tabbata a cikin hadisi to kana faɗan wannan Allah da kanshi zai ce bawana ya gode mini idan ka ce ar-rahman rahim Allah sai ce asna alayya abdi bawana ya yabe ni ka yabi Allah da waɗansu sunaye mafiya girma wanda Allah ya zaɓi sunayen nan guda uku da su ya buɗe alƙur'ani da su ya buɗe kowace sura in ban da suratu bara'a bismillahir rahmanir rahim da Allahu da ar-rahmanu da ar-rahim shi yasa malamai suka ce su ne sunayen Allah mafi girma domin saboda girmansu da matsayinsu Allah ya zaɓe su ya buɗe ƙur'ani da su ya zaɓe su ya buɗe kowace irin sura sai an rubuta bismillahir rahmanir rahim kafin a fara wannan suran sura 113 idan ka ce da suratul tauba idan bawa ya ce malik yawmiddin Allah sai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya kambama Allah subhanahu wataala annabi ce Allah ya ce idan bawa na ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai Allah ce hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakanina ne da bawa na bawa na zai samu duk abin da ya tambaya dan kace iyaka na abudu ka tsantsance ibada ga Allah shi kadai cewa shi kadai cancanta abota mishi wa iyaka nasta'inu ka nuna cewa baka da abun neman taimako sai a wurin Allah to sai Allah ce wannan kan tsakanina ne da bawana bawana zan bashi duk abin da ya tambaya annabi ce sai Allah ya ce idan bawa ya ce ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ce hada li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawana ne shi kadai kuma bawana ya samu duk abin da ya tambaya to kaga kaman kana karatu a cikin sallan duk abin da kake faɗa kuma Allah na baka amsa subhanahu wataala wani wace irin ibada ce wani irin falala ne wannan yan uwa masu girma shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya sallah ta zamto wato dahara dangane da zunuban bayi ita take tsarkake zunuban bayi kuma ta ba su kariya ta katange su ta ba su tsari daga ayyukan alfasha da almunkarat duk wani abin da ubangiji baya so duk wani abin da shari'a ta hana sallah tana zamuwa sababi na hana bawa aikata wannan abu kuma ga kankar zunubai ga ainihin jawo gafara a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin littafin shi mai girma yace wa aqimis sala ka tsaye da sallah ya kai bawana inna salata tanha anil fashai wal munkar tabbas sallah tana hana albasha tana hana almunkar shi yasa Allah subhanahu wataala a wani aya yake cewa qimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl sai ce innal hasanati yudhibna sayyi'at zalika dhikra lizakirin yace ku tsai ka tsai da sallah a ainihin jaffai guda biyu naini shine azhar da al-asr wa zulfan min al-layl da kuma wani yanki na dare shine magriba da isha Allah sai ce to innal hasanati waɗannan sallolin da kai kenan waɗannan kyawawan ayyukan da ka aikata na sallah yuzhibna sayyiati suna tafiyar da munanan ayyuka bi ma'ana suna jawo gafaran ubangiji zalika zikra lizakirin wannan kan tunatarwa ne ga masu tunani ga masu ɗaukan wa'azi wannan sai nuna cewa ƙarara sallah tana zamowa sababin gafarta zunubai abinda ke ƙarfafan wannan aya shine hadisin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi yake cewa sahabbai ara'aytum ku bani labari law anna naharan bi babi ahadikum inda a ce akwai kogi a kofar gidan ɗaya daga cikin ku a ce yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrati a ce a kowane rana sai yayi wanka sau biyar a cikin wannan tafkin hal yabqa min darnihi shay'a shin daga cikin dattin da ke jikin mutum akwai abin da zai rage a ce kullum yana wanka sau biyar za a samu datti a jikin irin wannan mutumin qalatin sahaba sahabbai suka ce la yabqa min darnihi shay ba abin da zai ragu daga cikin dattin da ke jikin wannan mutumin matukar yana da kogi a kofar gidan shi kuma kullum zai wanka sau biyar ai ba abin da zai rage na zunubi annabi sai ya ce to haka salloli guda biyar suke fa zalika masalus salawatil khams yamhu Allahu bihinna al khataya Allah yana kankare zunubai yana shafe kwarakwarai da waɗannan salloli guda biyar yanda idan kana wanka sau biyar ba za a samu datti a jikinka ba haka in kana salloli guda biyar ba za a samu zunubi a tattare da kai ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman musulunci sun kai sun kawo wajen tattara waɗansu ababe da ke da alaƙa da sallah ababe ne masu yawa na ɗauko guda goma sha uku za mu karanta waɗansu daga ciki mu ci gaba wani sati suka ce daga ciki abu na farko da ya kamata mutum ya sani ita sallah ita ce rukuni mafi girma a cikin addinin musulunci bayan kalmatin shahada bayan kalmar shahada babu ibada mai girman da ya kai sallah babu ibada mai girma wanda yake ma kusa da sallah Allah ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma ya ce fa'in tabu wa ƙamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahu a can gaba sai ya ce fa ikhwanukum fid din idan suka tuba suka bar shirka kaga kalmatu shahada kenan suka furta kalmar shahada sai ce wa qamus sala ko suka tsaye da sallah he zanto bayan kalmatu shahada ba abin da ke bin bayan ta ke sallah Allah ce idan sun aikata haka fa ikhwanukum fid din yan uwanku ne a cikin musulunci sun zama cikakkun musulmai shi yasa tabbata cikin hadisi ingantacce annabi rahama alaihi salatu wassalam da ya ce buniyar islamu ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ce wa iqama sala ya ce da tsaye da sallah bayan kalmatu shahada sai tsaye da sallah wani hadisi na bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri Allah kara masa yadda yace wata rana suna tare da annabi rahama alaihi salatu wassalam annabi sai ya raba ganima an samu ganima a wurin yaƙi ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan da ya raba wannan ganiman sai wani daga cikin munafukai sai ce wannan rabon ganiman fa gaskiya babu tsoron Allah a ciki ba yi adalci ba an yi son kai Khalid bin Walid sai ya tashi ya ce ya Rasulullah ba za ka bani daman na sare wuyan wannan ba sai annabi ya ce da shi la kada ka sare wuyan shi la'allahu an yakuna yusalli ta iya yiwa fa yana sallah ya zanto abin da hana a sare kanshi saboda sallan da yake wannan ruwaya ce mai zaman kanta bayan wancan hadisi na Umar bin Khattab shi ma daban anan annabi sai ya ce dangane da wannan la'allahu an yakuna yusalli malamai suka ce ashe sallan da mutum yake ita ce take bambance shi da wanda yake ba musulmi ba abu na biyu na daga cikin ahamiyatu sala girman da sallah ke da shi cikin addinin musulunci wani hadisi da imamu tirmizi ya ruwaito imamun albani a cikin idawar khalil ya ce hadisi na sahihi annabi ce ra'asul amri al-islam wato kan al'amarin shine musulunci sai ce wa amuduhu as-sala tushensa kuma shine sallah sai ce wa zirwatu sanamihi al-jihad wato kololuwa kuma shine jihadi ababe guda uku wato a musulunci kamar yana da kai yana da ƙololuwa yana da tushe sai annabi ce da tushen addinin musulunci shine sallah yasa wani hadisi sai ce faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya bar sallah kan ya kafurta yasa sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda a lokacin da yake khalifa yana amirul mu'minin ya rubuta wasiƙa zuwa ga dukkanin gwamnonin shi gaba ɗaya a duniya da gwamnan shi da ke iraki gwamnan shi da ke sham gwamnan shi da ke misira gwamnan shi da ke ko'ina ya rubuta wasiƙu ya aika musu a cikin wasiƙan sai ce inna a hamma umurikum indi a sala mafi girman al'amari na a wurinku shi ne sallah babban abin da nake umurtanku da shi ya ku shugabanni ya ku masu rike da mukaman gwamnati abin da yake mafi girma a wuri na wanda nake so ku yi ku kula da shi shine sallah sai yake cewa man hafiza wa hafaza alaiha hafiza dinahu domin duk wanda ya kiyaye sallah to zai kiyaye addini wato kiyaye sallah da kake yi shi zai baka daman ka tsare shugabancin da aka baka ke sa sai na umar ce ku tsaye da sallah dan ya san matukun suka yi sallan yanda Allah ke so kuma Allah ya karbi sallan to ba za su yi zalunci ba ba za su yi rashin gaskiya ba za su shimfiɗa mulki na adalci sai ce wa man dayyaha duk wanda ya wulakanta sallah duk wanda ya tozartar da sallah fa huwa lima siwaha adya to zai tozartar da abinda ba sallah ba shi fi sauƙi ya tozartar da shi duk wanda ya wulakanta sallah to duk wani doka da Allah ya saka ya fi sauƙin ya wulakanta tunda har matuƙar ya wulakanta sallah shi yasa shi Umar ɗan Khattab sai ya ce da gwamnoni shi da duk wani wanda ke rike da muƙami na gwamnati a lokacin ku kula da sallah sallar za ta ba ku daman ku kula da mulkin da aka ba ku wannan asar yana cikin muwatta ta imamu malik rahmatullahi alaihi abu na uku suka ce as-salatu ummul ibadati sallah ita ce uwar ibada gaba ɗaya in ka tattara ibada kaf da Allah ya shar'anta to sallah ita ce uwa ita ce jagora shi yasa Allah ce qumu lillahi qanitina ku tsaya a gaban Allah kuna masu ibada kuna masu kankan da kai kuna masu ainihin neman yardan Allah subhanahu wataala wanda ayar kuma ta zo ne a ƙarshen maganar sallah ake shi yasa malamai suka ce ita sallah ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisi na muttafaqun alai annabi ce inna fi salati shughulan wato babu wata ibadan da Allah shar'anta wacce kake yin ta da gangan jikinka gaba ɗaya in ba sallah ba duk wata ibada ba a yin ta da gangan jiki gaba ɗaya sai sallah ita sallah kana yin ta ne da zuciya da kuma gabanka gaba ɗaya idan mutum na so ya gane wannan idan ka ɗauki ɗawafi kaga dawafi da gangan ciki ake yi amma cikin dawafi ana magana kana wage-wage kuma dawafin ka yayi haka ne ko ba haka ba amma ita sallah gangan jikin ka kaf ibada yake haramun ne kai magana haramun ne ka kalli hagu ko dama balle kuma ka kalli bayan ka suka ce sallah hannu yana yi kafa na yi gwiwa na yi da ido da komai ba abin da yake ba ibada yake ba sallah kadai ce take da wannan matsayi a cikin addinin musulunci yanda zuciya take sallah haka nan kuma gangan jikinka ma ke sallah haramun ne ka ci wani abu haramun ne ka sha wani abu haramun ne ka yi magana haramun ne ka waiga haramun ne ka yi komai sai abin da aka ce wannan aiki ne na sallah duk abin da kai wanda ba aikin sallah ba imma ya bata sallan gaba daya ko kuma ya rage wa sallan matsayi a wurin Allah subhanahu wataala malamai suka ce sallah kadai ke da wannan abinda za mu rufe da shi shine malamai suka ce a cikin sallah ne kadai aka hada rukunan musulunci guda biyar gaba daya idan ka tattara rukunan musulunci guda biyar kam Allah sai tara maka su a cikin sallah babu ibadan da ke da wannan in ba sallah ba suka ce rukunan musulunci na farko shine kalimatu shahada to sallah tun daga wurin ta da iqama sai kai kalmar shahada daga wurin ta da iqama sannan kabbaran da ka ita ma shahada ne dan ka ce Allahu akbar shine abun bauta suka ci abu na biyu a cikin rukunan musulunci shine sallah to dama sallah ita kake suka ci abu na uku daga cikin rukunan musulunci shine zakka sai suka ce zakka ana fidda wani percentage ne a cikin dukiya a bayar ita kuma sallah zakka ne na lokaci a cikin awanni da Allah baka kake ware waɗansu mintuna kake ba da su a matsayin zakka na ainihin 24 hours da Allah ya baka ya ce ka ware mishi minti kaza kai sallan asuba ka ba da minti kaza kai azhar la'asar magriba isha in ka tara wannan mintunan gaba ɗaya kan ba su wuce awa ɗaya ba idan kowace sallah za a yi minti goma sha biyu sallah biyar kaga an samu minti sittin shine awa ɗaya a cikin awa ashirin da hudu ka ba wa Allah zakkan awa ɗaya kenan sai suka ce abu na hudu daga cikin ainihin rukunan musulunci shine azumi suka ce a cikin sallah azumi ake haramun ne ka ci abinci haramun ne ka sha wani abu duk abin da aka hana mai azumi a cikin sallah ma an hana shi sai suka ce abu na biyar daga cikin rukunan musulunci aikin hajji suka ce a sallah wajibi ne ka kalli ka'aba dole ka nemi ta ina makka take ka kalla suka ce kaman ka kaddara a zuciyanka gane a gaban ka'aba ne ina sallah kaman ka ji aikin hajji suka ce babu ibadan da ke tattara rukunan musulunci kaf in ba sallah ba wannan ibada mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ta fifita ta akan sauran ibadu gaba ɗaya kaf ke sa duk wani ibada a duniya aka shar'anta a aiko mala'ika jibrilu ya kawo kaza ya kawo kaza amma da aka zo kan sallah sai aka ɗauki annabi aka tafi da shi ya je karɓo da kanshi ba aiko mala'ika jibrilu ba wannan matsayin da sallah ke da shi kenan ita ta fi ƙarfin a aiko ɗan aika sai da aka ce mai abun ya je da kan shekarbo ba abun da aka aiko mala'ika jibrilu sai da ya karantar da shi lokutan sallah da kaza da kaza amma sallan guda biyar ga su an baka raka'a goma sha bakwai ka je ka karbo da kanka saboda haka yan uwa masu girma kamar da na faɗa wannan shine gaba na farko a wannan hudu ba tamu za mu ci gaba insha Allah sati mai zuwa mun tsaya a gaba ainihin ta uku za mu tashi a gaba ta hudu har zuwa gaɓoɓi guda goma sha uku Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu ya ba mu ikon yin sallah kamar yadda yake so ya kuma karɓa mana dukkanin ibadunmu ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya ubangiji ka ainihin sanya albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin dukkanin harkokinmu ka sanya albarka cikin garurukanmu waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mishi ya Allah muna tawassuli da wannan ibada da zamu yi da wannan ainihin sallan juma'a ya ubangiji ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki ya ubangiji ka taimake mu ka sa mu ainihin cika da imani allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم